الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan marice na laraba daren alhamis sha tara ko mu ce daren ishirin ga watan sha ɗaya watan zulka'ida ijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a wannan rana kuma a wannan masallaci da wato muka mai suna da masjidul imami ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala mun yi sanar da fara karatu na littafin la ilaha illallah ma'anaha wa shuruɗuha ونواقضها وفضلها wannan littafi kenan zai yi mana bayani game da abin da ya shafi kalimatu tauhid ma'anarta da sharuɗanta da abubuwan da ke warware ta da kuma falalarta wani abubuwa guda hudu in ka ce la ilaha illallah bai kake nufi sannan menene sharuɗan da la ilaha illallah sai ka cika ta za ta amfani ka sai ka cika wa'annan sharuɗa sannan la ilaha illallah ta amfani ka sa'annan Allah ya kyauta menene ke warware ita la ilaha illallah da kai abinda mutum zai aikata wannan kalmar ta warware sannan kuma uwa uba falalar da take da shi darajar da Allah subhanahu wata'ala ya bata matsayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaita kimar da manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya bata albarkar da musulunci ya sanya a cikin kalimata la ilaha illallah to shi wannan littafi zamu ga wanda ya wallafa shi ta'alifu fadilati shaykh abi abdullah Muhammad ibn Sa'id Rasla mawallafin littafin shine a Sheikh Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id Rasla wanda yake mutumin kasar Masar ne an haife shi shekara ta 1955 miladiya kenan mil nafsan ka me ake cewa sankansen 1955 to kaga kenan akalla yanzu yana da kusan shekara 70 da biyu a shekara 71 a duniya an manyanta kwarai mutum ne wanda yake shahararre kwarai wajen karantar da al'umma da ɗaura su akan manhaji na annabta da raba raba su da duk wani tafarki da ya saba ma shari'a na shirkiyat da ainihin bid'o'i da gargajiya wadda take ma anzalallahu biha min sulba yayi karatu matuƙa bangarori daban-daban cikin bangarori na ilimin addini da ma ilimin rayuwa domin mutum ne wanda ya karanci likitanci musamman abin da ya shafi wato ainihin tiyata yayi yana da ainihin doctorate ko mu ce yana da diflom akan haka ya yi digirin shi na farko akan abin da ya shafi lughal arabiya sannan ya yi digirin shi na biyu akan abin da ya shafi hadisi ya yi digirin shi na uku akan abin da ya shafi hadisi halli yau bayan halakat na ilimi da ainihin daura-daura ta ilimi da majalis na ilimi da yake daukan karatu har Allah ya kai shi inda ya kai shi a cikin garin Misra ta inda da kace Raslan an san kowane ne shi yana da rubuce-rubuce masu yawan gaske daga cikin shahararrun rubutun shi akwai littafin fadlul ilmi wa adabi talabihi akwai littafin wato haula hayati shaykh islam ibn taymiyyah rahimahullah littafin zammul jahal wa bayani qabihi atharihi littafin wato kuma ce wani ta'aliki da yayi mawa risala ta shaykh islam ibn taymiyyah ta ubudiyya takhriji da ta'liq sannan hakan na littafin al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar na shi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta adawatu shaytan husnul khuluq sha'nul kalima fi al-Islam fadlul arabiyya afatul ilmi dawabitut tabdi'i shi'aratun wahdaha la takfi da sauran dai rasail din shi da rubuce-rubuce wanda yayi in ka koma bangaren sautiyat da bidiyoyi da ainihin wato ake yadawa na shi wannan malami za ka samu fa'idodi masu yawan gaske musamman a wajen tabbatar da aƙida ta sunna da kuma alwala walbara a cikin tafiya ta sunna da manhaji wanda da dama daga cikin in bid'a hatta wanda suke jingina kansu zuwa ga sunna suna adawa da wannan malami saboda yanda Allah ya bashi kwarjini da kuma wato ainihin as-sad'u bil haqq fayyace gaskiya koda a ce za a za a musguna mushi wanda ya hadu da adawa kala kala har rayuwar shi sai da suka nema har gidan shi an kona shi da kanshi wuta sai da ta kona wato ainihin wani sassa na jikinsa Allah ya tsiratar da shi tunni wanda ya shahara kwarai gurin bayani akan halin waɗanda suka karkace ma gaskiya hatta cikin malamai hatta wanda suke jingina kansu zuwa ga sunna da yawa yawan malamai na ƙasar misra da ma saudiya ba mu san da cewa sun karkace ma wa gaskiya ba sai sababin wannan bawan allah cikin wasu bidiyoyi da sautiyat da ake yadawa da muhadarat ɗin shi da khutab da ainihin wato yake da Allah ta'ala ya bashi zalaka ta harshe da hikimomi na bayani wanda wannan Allah ya taimaki al'umma ta musulunci musamman a yankunanmu muka dawo daga rakiyar wasu daga cikin wanda ake gani malamai ne su so wannan bawan Allah ya yi namijin ƙoƙari tare da wani abu da yake banta da shi wanda a cikin rayuwa ko tarjama ta Sheikh Muhammad Sa'id Rasulan labudda sai ka ambaci irin gudun duniyar shi mutum ne zahiri matuƙa da kana kallon bidiyoyin shi sama da shekara 20 30 da suka wuce zaka rigar da yake sawa kala guda ce har yanzu ba lalle ita kadai ce ba amma dai kalar rigar mai yar hulan nan ita kadai ce yake irin ta ne kawai yake sawa duk da da a ce zai zama ɗan duniya yana da damar da zai wato yi faca kayan da yake so amma ya fifita janibin ƙanƙantar da kai da zuhudu wanda kaga gidan shi ta kulista ta kakkarye ta wato faffashe gidan laka yake ciki har yanzu a ƙasar misira wannan bawan allah muna kyautata mai zato wanda har yanzu yana raye muna roƙon allah ta'ala ya ƙara albarka a cikin ilimin shi da arzikin shi da zuri'ar shi wanda akwai ɗan shi shi abdullah da ake mai lakabi da abu abdullah nan ɗana shi shi ma yana nan yana da'awa ta salafiya da'awa ta sunna a ƙasar misra to a gurguje za mu shiga cikin karatun wannan littafi ba da ɓata lokaci ba malin ya ce bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تونيتتي خطبة الحاجة wadda aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin sahihu muslim cewa yakan bude zance da wannan wato muqaddima din ba dole sai karatu ba duk wata fira mai muhimmanci in annabi sallallahu alaihi wasallam zai yakan bude da irin wannan muqaddima din shi yasa malamai suke kiranta khutbatul haja yani idha ihtajta ila kalamin yustahabbu an tabda'ahu bi hadhihi al-muqaddima in zaka yi wani bayani sai ka bude shi da wannan muqaddima ko gurin zance ka je ka neman arme ko ka je biko wata ka tayi yaji sai ka je biko to ba kai tsaye zaka shiga bayani ba ka je an zauna ga ka ga babanta sai ka fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ila ma yaji tsoro ya ce kai ustaz da matar ka kada to ana son a dinga budewa da khutbatul haja malamai sun soyantar da koda mutum bai yi irin wannan mai tsawo ba ya fara da kalar bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah neman albarkar zaman da za a yi ka girmama Allah ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutanen da suka zauna a wani guri har suka tashi ba su yi mun salati ba ba su ambaci Allah ba to zaman zai zama asara a gare su mutum sai yayi nadama ranar alkiyama daga ko fada ake fira fira tai fira sai ka dan kauda kai kawai ka dan yi salati kai astaghfirullah atubu ilayk ka dan ambaci Allah subhanahu wataala wannan kila lahawun da kai da shirman da kai cikin fira ya zaman to kafara a gare shi da izinin Allah to akan bude majalisi da khutbatul haja a rufe da kafaratul majlis da kafaratul majlis shine subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tayyib to dai abinda wannan khutba ta kunsa shine jinjina da girmama Allah subhanahu wa ta'ala da yabo zuwa gare shi da neman tsari da neman kariya da neman taimako da shiriya daga gare shi shi yasa wani lokaci sai kaga sahabbai sun lakhasi sai su ce fahamidallaha wa athna alaihi ce annabi ya tashi ya khutuba sai ya gode ma Allah yayi yabo ga Allah to gode ma Allah da yabo ga Allah shine wannan khutuba din domin kaga ta fara da innal hamdalillah lalle dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode mishi wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa akwai da zaku ga suna ƙara wa nastahdihi to bai tabbata ba cikin hadisi yanda malam ya kawo anan haka yake a cikin muslim da wasu daga cikin littattafai na hadithi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan so da mutum yana da nashi sharri wa sayyiati a'malina da kuma miyagun ayyukan man yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryatar da shi واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon sa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matukar jin tsoron sa wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu face sai kun kasance masu miƙa wuya ga Allah a karan fari Allah cewa kowa sai ya zama mai jin tsoron Allah matukar jin tsoron Allah zama kar ka sake ka aikata zunubi ko yaya ne in ka aikata ka tabe ka halaka wannan aya sai ta yi nauyi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin dan adam ajizi a ce ya kiyaye dukkanin dokar da aka ɗaura mishi ya bi dukkanin umarni ba tare da kuskure ba abu ne da zai yi wahala to daga baya sai Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu wattaqullaha fattaqullaha mastata'tu ya saukar da cewa ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon akwai abinda bayan da ka iya wata rana sai ka fada cikin wato kuskure sai ka fada cikin laifi sai aka shar'anta istighfari ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci ranta daga gareta shine annabi adam da Hauwa. wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa kuma Allah ya yada mazaje da yawa da mata daga waɗannan halittun guda biyu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya junanku da shi wal arhama kuma wato ainihin ku kiyaye zumunci mutum zai ma wani abu kana nema ka cewa na dan Allah kai mun abu kaza kaga at-tasa'ul billahi kenan kuma annabi sallallahu ya ce man sa'ala billahi fa a'tuhu hadisin abu dawud duk wanda ya zo roƙonka sai ya ce dan Allah to ka bashi sai ce wal arhama kuma ku kiyayi zumunci kar ku yanke zumunci akwai qira'ar da ta karanta shi da jarra wal arhami yani kamar yanda kuke magiya da zumunta cewa na a matsayina na kanin mahaifinka ya kamata ka mun kaza inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai kulawa ne akan ku ina kula da duk wata magana ko aiki da duk wani motsi naka ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wadda take ta daidai kar kai magana a bincika a ga cewa ba haka ba kullun ya zama mai gaskiya ne kai ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yuslih lakum a'malakum in har kuka ji tsoron Allah kuka kwatanta to Allah zai gyara ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku dhunubanku ومن يطع الله ورسوله duk wanda yayi ma Allah da manzo biyayya faqad faza fawzan azima hakika ya rabauta rabauta mai girma ya tsira tsira mai girma Allah ka sa muna cikin rabautattun bayi amma ba'd bayan haka fa inna asdaqal hadith kitabullah ne na cikin karashin khutbatul haja din lalle mafi gaskiyar zance shine littafin Allah فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وخير الهدي ما في فيتي شريعة هدي محمد صلى الله عليه وسلم تتي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم koda a ce kana ganin ai malam wani ai shugaba wani yana kan shari'a to in ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam khairul huda huda muhammadin sai ka dauke ta annabi kabar ta wancan domin zai iya yiwuwa kuskure ya yi tun da ɗan adam ne ajizi ne ke saba ma sunna ba tare da ya sani ba to kaga a gurin girmama shi shine ka ɗauki na mai gidan shi don darajar da malamin ya samu ta samo asali daga bin manzan Allah da yake sallallahu da baya bin annabi ba za ka bi shi wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune abubuwan da aka kago bid'a kenan haka daga cikin sunayen bid'a akwai al-hadath ko al-muhdath ana nufin bid'a shi yasa a hadisin Aisha radiyallahu anha dake cikin Bukhari da Muslim man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad kaga sai amfani da lafazin ahdatha duk wanda ya kirkiro wani abu cikin addinin wanda babu shi to an mayar mai da kayansa muhdathat ana nufin al-umurul mukhtara'atu allati ulliqat bid-din abubuwan da aka kirkiro aka rataya su da addini idan wani abu ne na rayuwa kamar salula da ake amfani da ita kamar wani tele da ake kallo da shi kamar mota ko jirgi ko moto wannan ba laifi ba ne don kayi amfani da su ko da babu su a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya yi ishara cewa akwai abubuwan da zai wato ainihin kawo mana daga baya والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة سيتي ويخلق ما لا تعلمون Allah zai halicci wasu abubuwa da ba ku san su ba wanda za su zamanto badalin wa'incan dawakai da ainihin wato raƙuma da waɗancan alfadarai da jakuna da ake hawa domin biyan bukata zuwa ganin ko dajijjika duk sun ajiye jakuna suna je jakuna sun nemi motunansu da motoci suna ainihin wato safara albasarsu da shi da da jakuna suke ko raƙuma musuluntu su kansu raƙuman yanzu sun samu kiwo ba a musu ba su wata wahala kawai sai dai a kiwata a kawo ma'amfani amma irin wannan doguwar tafiyar da ake a ɗauko kayan fatauci daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa saman jakuna da raƙuma Allah ya kawo sauƙi yanzu to kaga yayi ishara cewa zai kawo wasu abubuwa wanda da ba a san su kai tun sahabbai ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai sai da suka ga wasu abubuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi amfani da su ba a cikin abubuwan rayuwa hadisi a cikin shama'ilul muhammadiyya na al-imam at-tirmidhi rahimahullah cewa wani sahabi yake cewa kun ji daɗin ku ya ce wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cin tankaɗen ɗan gari ba so da a lokacin shi babu rariya da ake tankaɗe wato garin hatsi ko garin alkama ko wani abu da shi haka ake cin shi datsa ya ce annabi sallama ma akala ala khiwanin hatta fara duniya bai taɓa cin abinci akan irin tagul ta cin abinci santa tebul da duwai da amarya yanzu ana kai mata shi to shi annabi sallallahu bai taba ci a saman shi hatta irin leda da ake shimfidawa din nan su leda ake shimfidawa a zuba abinci to da zamanin annabi babu shi daga baya aka samu ta da za ga yanzu hatta yankin su India da Pakistan suna suna haka kawai a shimfida leda a zuba shinkafa a sama ko ganye a zuba shinkafa a sama to kaga wa'annan abubuwa ne da aka kirkiro su amma dan rayuwa ba dan addini ba sahabbai ba su inkari ba kawai dai suna tunatar da tabi'ai cewa ku gode ma ni'imar da Allah ya muku ta samun wannan ci gaba amma sun ga an kirkiro wani abu wanda aka sa a addini suka yi inkari ibnu abi shayba ya fitar a cikin musannaf din shi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an ya zo masallaci sai ya hango wani mutumi yayi da'ira wani sufi ne kawai mutane sun kewaye shi yana cewa ku ce la ilaha illallah so kaza ku ce subhanallah so kaza ku ce astaghfirullah so kaza sai je watsa ya watsa wa innan mutane ce ku tashi ku ba mutane guri ba mu taba ganin wannan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin azzikrul jama'i a dinga yi a tare wannan bid'a ne amma kowa yayi nashi wannan ba laifi bane to kaga wannan da yake an alakanta da addini shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine oga a cikin addini bai yadda ka kawo wani abin da ba daga aljihun shi ya fito ba ba daga fitilar shi ba daga hasken shiriyar shi ya fito ba amma in a duniya ne ai a zamanin shi ma yayi ishara zuwa ga haka yazo Madina ana kililin dabino irin aure da ake na dabi sai ga suna shan wahala sai ce haba ku bar shi in Allah ya zai fito zai fito shikenan suka kyale shekarar sai annabi ya ga ana ta wahala ce ya akai dabinan ku bai albarka bu bana sai suka ce ai kai kai fatawa ya rasulullah yaka ce mu bar yin wannan kililin da muke da mun mun yi shi ne dabinan ke nuna da wuri sai yayi yawa ya albarka sai ya ce antum a'lamu minni bi shu'uni dunyakum ko kuka fi ni sanin lamarin duniya ku ni ba manomi bane ce ku je ku ci gaba da yin kililin ku shi tausaya musu ne kawai kaga wannan da yake lamarin duniya ne amma in lamarin addini ne ba wanda ya isa ya gabatar da wani abu alhalin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi ta hannun annabi annabi ya sa mai hannu sannan abin ya tabbata shi yasa yace la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli an fahimci wannan ayi to da bid'ar da aka sa cikin addini ita ake nufi da cewa wato bata ce wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah kuma duk wata bid'a bata ce duk wani kirkirarren abu da aka dangana da addini bata ne wato bid'a ne kuma duk wata bid'a bata ce wani zai zo ya ce a ai akwai bid'a hasana ai wannan saba ma zahirin hadisi kullu annabi ya amfa duk wata bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi nar kuma kowace bata tana wuta ba bata za a kai wuta ba bataccen ne Allah ka tsare mu amma ba'du bayan haka fa inna allaha ta'ala khalaqa al-khalqa li'ibadatihi mala yace lalle Allah ta'ala ya halicci halittu dan bautar shi kaga gidan da ka gina mashin ɗinka ko motarka salular da kake daddannawa kake bata lokacinka abincin da kake ci ruwan da kake sha suturar da kake sanyawa duk ba dan wannan aka halice ka ba an halatta ma wannan ne don ka ji daɗin bautar Allah amma asalin maksudin hadafin halittarka shi ne ka bauta ma Allah to kaga ko ai ba a yi adalci ba idan ka bar wato ainihin wasila in ka bar maksadi saboda wasila an ce ka ci abinci don ka ji daɗin sallah ka yi sa sutura don ka ji daɗin sallah sai sutura da abinci ya ɗauke ma hankali daga sallah ta ka gaba ka yi adalci ba tunda ita ce uwa ita sallah ibadar ita ce asali duk wani abu wannan riba kafa ne to sai ya ce Allah ta'ala ya halitta halittu ne don su bauta mishi kama kala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kamar yadda Allah ya ce ban halicci mutum da aljan ba face sai don su bauta mini illa liya'budun kaga hadhihi lamu ta'lil dalilin halittar dan ku bauta ma Allah ibn mas'ud ibn abbas yace illa liwahidun wana dan mu kadaita Allah da bauta fal ibadatu hiya ta'atullah ita ibada ita ce biyayya ga Allah bimtithali awamirihi ta hanyar bin umarninsa wajtinabi nawahihi da nisantar duk abubuwan da ya hana kama bayyana zalika subhanahu ala alsinati rusuli kamar yanda Allah subhanahu wataala ya bayyana hakan a harshen manzanninsa ya bayyana cewa ya halicci halittu dan su bauta mishi fal ibadatu to ita dai ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu suna ne wanda ya haɗe duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi duk abin da Allah ya ce yana son shi to wannan abin ibada duk abin da Allah ya yarda a yi shi wannan abin ibada min al-aqwali na maganganu wal a'mali da ayyuka az-zahirati wal batina na bayyane da na koyi daga ba sallah ce kadai ibada ba laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib bayan sallah din lalle ita ce a'zamul ibadati al-arkaniyya al-fi'liyya al-amaliyya amma babu shakka akwai abubuwa da dama waɗanda su ma ibada duk abinda Allah yake so ko ya yarda da shi magana ce ko aiki na boye ko na zahiri sunan shi ibada kaga wal kalimatu tayyibatu sadaqa yanzu kaga mutun ka gaya mai magana mai dadi kai ibada yayi ma sallama ka amsa kai ibada yayi atishewa yace alhamdulillah kace yarhamukallah kai ibada ina fata an gano fa ibadatuhu subhanahu bautar Allah ta'ala mai tsarki da daukaka hiya ta'atuhu shine dai biyayya gare shi bi fi'lil ma'muri ta hanyar aikata abin da yayi umarni kamar sallah kamar azumi kamar gaskiya kamar rukun amana wa tarkil mahzuri dabarin abinda Allah ya hana ya gargadi akan yinsa kamar ƙarya kamar cin amana kamar munafunci kamar sata kamar zina kamar shan giya duka wannan mutum ya nisance su yayi ibada zaka ibada tana samuwa ta hanyar yin wani abu da kuma barin wani abu kai hadda kudiri yarda da wani abu ko abinda in baka yadda da shi baka baka bauta ma Allah ko abinda in baka fade shi ba baka bauta ma Allah akwai abinda in baka aikata shi ba baka bauta ma Allah yanzu ka kamar sallah ta hada duka wa'annan abubuwan dan akwai niyya a cikin ta a zuciya take akwai magana karatun Fatiha da tasbihin ruku'i da addu'a sujudi da sauransu akwai aiki kamar daga hannu yayin kabbara tafiya ruku'i da dagowa tafiya sujudi da dago daidaituwa da ainihin wato fuskantar alƙibla duka waɗannan ibada abu duk wani motsi a cikin sallah sunan shi ibada in dai sallar ko in dai motsin yana cikin asalin jinsin ita sallah jinsin ibada to saboda haka sai ya ce wa zalika huwa haqiqatu dinil islam wannan fa shine haqiqanin addinin musulunci kenan musulunci ba a baki bane yace ai ni musulmi kare ma aka ce ana suna a gidanku yace mu gani a ƙasa ko ana suna bai je yana fasa kashi ba kenan ƙarya ne don ka ce kai musulmi ne a ganka a masallaci a ganka cikin duk wasu ayyuka na musulunci wannan eh sai mu yadda musulmi ne kai li'anna ma'anar islam domin ma'ana ta al'islam shi ne al'istislamu lillahi ta'ala miƙa wuya ga Allah ta'ala almuta zamminu ghayata linqiyad wanda ya ƙunshi ƙololuwar jayuwa Allah ya ce ka yi kawai ka ya ce ka bari kawai ka bari wazzulli wanda ya ƙunshi ƙololuwar ƙanƙantar da kai domin shi Allah maɗaukaki ne kai kuma kaskantacce ne a gurinsa wal khudu' da ainihin risnawa risinawa ga Allah azullu da alhudur kusan suna da suna da mahada ta ma'ana suna kama da juna sai dai shi azzullu ya kunshi kankantar da kai a cikin aiki a lokacin da kake ibada daga tsayuwarka da yanayin wato ainihin fuskarka da daidaituwar gabanka za a gane kana girmama wanda ka zo gaidawa kaga azzullu kenan shi kuma al-khudu' shine kankantar da kai a cikin zuci ta inda ba za ka yadda wani tunani ya zo ya raba ka da wannan ibadar ba ba za ka yadda wani abu ya zo ya sha makance ka da wannan ibada saboda kaddara wadda kake ma mai ibadar shine Allah subhanahu wataala da ka kankantar da kai na gabbai da na zuci shine az-zullu wal khudu' وكما أمر الله تعالى بعبادته كمر يند الله تعالى يأمرني أبوتا مسا أبوتا مشي نهى عن عبادة سواه تويا هنا أبوتا موانسا بيدك أبوتا موانبا سيدك أبوتا مشي شيكري قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة من أيكود منزو أتكن قوة الأمة أن اعبدوا الله أن التفسيرية abinda manzan yake zuwa da shi abinda aka aiko manzan da shi shine ku bauta ma Allah wajtanibu taghut kuma ku nisanci taghut duk abinda zai sha makance ka ya hana ka bautar Allah sunan shi taghut kai watsi da shi wa qala ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a Allah ce ku bauta ma Allah kar ku hada shi da kowa kar ku yi shirka wa qala ta'ala faman yakfur bit taghut duk wanda ya kafirce ma dagutu yake bautar dagutu wa yu'min billah yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to hakika yayi ruko da igiya mai karfi lan fisama laha wacce ba ta tsinkewa ita ce la ilaha illallah babu igiyar da ta kai ta kwari babu kullun da yafi ta aminci wa qad bayyana subhanahu anna man wahadahu wa akhlasa al ibadata lahu hakika Allah ta'ala ya ba da labarin cewa duk wanda ya kadaita shi ya tsarkake ibada dominsa walam yakhlif imanahu bi shirkin kuma bai gwama imanin shi da shirka ba aje masallaci aje coci ko kuma a'a yana zuwa gurin ahlus sunna yi karatu ya koma gurin yan gargajiya a bashi sa'a an gane ku a cikin aiki da kamanni ahlu sunna ne ya tsaye da gemu ya daga wani amma in ya shiga cikin wata matsala sai ya kewaya gurin mai gobe da nisa to da gemun nan nashi da wannan wando da ya daga da sallar karfe ɗayarsa da asuwakin shi duk ba za su amfani shi ba saboda ya warwa ya yi gini ya rushe ya yi gini kallati na ƙazati ghazlaha min ba'di quwwatin an kata kamar wata mahaukaciya ce da aka yi a makka ita zama take da igiyoyinta tana saka tana tufka igiya da zare tana tufka igiyar kaba tun safa in ta fito tana tufkawa tana tufkawa tana tufkawa tana kitsawa sai la'asar daga an yi la'asar misali wato yamma ta yi sai kuma ta fara duk wanda ta ɗinka ne ta warware shi ita aikinta kawai kenan da koma to ta sincewa ta sincewa to wallahi wani haka yake ibada haka yake zaune cikin duniya ne ya yi imani ya kafurci ya yi gaskiya ya yi karya ya yi musulunci ya yi kafurci inan lazina amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru sun mazdadu kufurin ken Allah ce lam ya kuni Allah ya kufira lau Allah ba zai taɓa gafarta ma irin wannan ba har in suka mutu akan kafurci da haka ba su haɗuwa shirka da tauhidi ina mutanaqidaini ne mutabayina ne to idan mutum ya yi tauhidi ya tsarkake ibada ga Allah bai gwama imanin shi da shirka ba kana min al'amini na fi duniya wal akhira zai kasance cikin masu samun aminci a duniya da lahira al-muhtadina ila siratil mustaqim wanda suka samu shiriya zuwa ga tafarki mai kake qala ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm waɗanda suka yi imani ba su gauraya imaninsu da zalunci ba ma'ana shirka ula'ika lahumul amn waɗannan su suke samun aminci wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu Allah ya sa muna cikin su suwa ake nufi ai allazina akhlasul ibadata lahu ma'ana waɗanda suka tsarkake ibada suka tace ibada ga Allah shi kadai wahdahu shi kadai dinsa walam yakhlidu imanahum bi shirkin basu gwama imaninsu da shirka ba wa hum bidhalika muwahhiduna lillahi ta'ala kuma tare da haka su sun kasance masu kadai ta Allah ta'ala shi kadai duk abin da yake haƙƙin Allah ne suna tsantsantar da shi su ɗaya ta shiga Allah shi kadai dinsa wallabsu alkhalqu allabsu da yace walam yalbisu imanuhum bi dhulm shine al-khalqu gaurai basu gauraye imanusu wa dhulmu huna ash-shirku zalunci da ake nufi anan shine shirka domin qur'ani sunna ke fassara shi kakan aka ce zahirin qur'ani za a ba ai kala kato irin ta su musussuka to shikenan duk wanda yayi zalunci to ba zai taba samun aminci kuma batacce ne ba zai taba samun tsira ba kenan ai da farko sahabbai haka suka dauka wanda zamu ji a hadisi aka ce walam yalbisu imanuhum bi zulmin sai yace shaqqa zalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakan sai tsanani akan sahabban Anas suka ce waye baya zaluntar kansa to yace a shirka ake nufi to kaga ko wanda zai kala kato zalunci zai fassara kawai ya to kaga ke shine farkon batacce tunda shi ma yana zaluntar kanshi ba wanda bai zaluntar kanshi akwai abin da kai da ka gani ka san baka kyauta ba sai dai kai istighfari amma tabbas ka san kai mummuna abu ka kwabota fa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulm lokacin da wannan aya ta sauka Allah ya ce wanda suka yi imani ba su gauraye imaninsu da zalunci ba kulna ya rasulullah sai muka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadhlim nafsa cikin waye bai zalunci kanshi ba kuwa sun yadda da cewa su dan adam ne suna iya yin kuskure qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa kama taquluna ai ba kamar yanda kuke faɗa bane ba yanda kuke tsammani ba irin zaluncin da kuka sani ba alam tasma'u ila qawli luqman ibnihi ashe ba ku ji faɗin luqmanul hakim ga dan shi da yake mai wa'azi ba ya ce ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana karkai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka ya kasance zalunci ne mai girma kenan sai ya bayyana cewa zaluncin da ake nufi a nan na shirka ne domin ita shirka shine ajiya abu inda bai dace da shi ba zalunci shine ajiya abu inda bai dace da shi ba ga wanda ya kamata ka ba aiki a matsayinka na mai kula da kamfani sai ka ki bashi sai ka kawo wanda bai cancanta ba saboda kana da masaniya kana da wata alaka da dan uwan shi ko mahaifin shi sai ka bashi kayi kayi zalunci to babu mafi girman zalunci irin daukan haƙƙin Allah ka ba wani Allah don ba wanda ya cancanta a bauta mishi sai Allah subhanahu wataala sai ka dauki haƙƙin Allah na ibada sai ka ajiye shi a gurin da bai dace ba shine ka ba wani Allah kowaye shi to babu zaluncin da ya wuce wannan in haƙƙinka aka rike aka ƙi baka ba za ka ji daɗi za ka ce an zalunce ka a matsayinka na ɗan adam to ina ga haƙƙin Allah a ba mu wannan Allah kaga babu zaluncin da ya kai wannan girma kenan to shi yasa yace inna shirka la zulmun azim wanda hadisin rawahu al-bukhari wa muslim bukhari ya fitar da shi 381 da kuma 3246 muslim 124 مالتي ولقد بينت كلمة التوحيد التوحيد أعظم بيان وأكمله wannan kalima ta la ilaha illallah ta ce kalimatu tauhid ta bayyana mana tauhidi mafi girman bayani mafi kamalarsa saboda lafuzzan da Allah ya yi amfani da su da irin sakar da aka yi mawa ibarar ya nuna cewa fa tauhidin nan babban abu wa hadhihi al-kalimatu al-azimatu la ilaha illallah هي التي شهد الله تعالى بها لنفسه wannan kalima mai girma ta la ilaha illallah ita ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shedanta ma kansa ya ba kanshi ya ba da shedar cewa ya cancanci wannan kalima wa shahida biha lahu mala'ikatuhu kuma mala'ikunsa sun mai shedar cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi wa ulul ilmi min khalqihi da ma abota ilimi daga cikin halittunsa su kadai Allah ya karbi shedar su tunda shi jahili ba karban magana shi kama kala ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa ba abun bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi ma abota ilmi ma sun shaida qa'iman bil qist Allah ya tsayu da adalci baya zalunci la ilaha illa huwal azizul hakim babu abun bautawa da gaskiya sai shi Allah ta'ala mabuwayi mai hikima fala ilaha illa Allah kalimatul islam ita la ilaha illa Allah fa ita ce kalima ta musulunci la yasihu islamu ahadin illa bi ma'rifati ma wubi'at lahu musuluncin wani baya inganta sai ta hanyar sanin abin da aka aza wannan kalmar saboda shi ma'anarta kenan sai mutum ya san ma'anar kun san da dama wani zai hana ka bacci ma ya bude mikro yana ta la ilaha illallah la ilaha illallah ya hana ka bacci amma wallahi bai san me take nufi Abu Jahal ya fi shi sanin ma'anarta ba mu ce Abu Jahal ya fi shi imani ba Abu Jahal bakin arni amma sarai ya san abin da ta kunsa za mu zo mu ji cikin bayanin da malam zai su abuja nan an ce ku ce la ilaha illallah su ce ya za a yi mu bar duk wa'innan gumaka da muke bauta a ashe sun san ma'anarta shine ba a tarayya Allah da wani ba a ma Allah abokin tarayya cikin haƙƙin Allah shi yasa suka kiyarda su faɗe ta inda kai ne da tuni ka faɗa an zauna lafiya tunda baka san me take nufi amma su suka cije akai badar da su akai uhudu aka gwabza hunain akai ahzab akai kaza duka saboda wannan kalima su faɗa kawai a kyale su sun ke faɗa saboda sun san in sun faɗa duk abin da suke suka gina ya rushe kalma ce ba laisa ta hayyana ba kalma ce mai sauki ba faɗinta tabbas yana da sauki amma kiyaye ta malam namijin aiki akwai da ya shekara 60 a musulunci har yanzu bai san la ilaha illallah wallah kaga abin tausayi abin tausayi ne wadallata alaihi sai da sanin abin da kalmar ta yi nuni zuwa gare shi wa qabulihi sai da karban abin da kalmar ta yi kira zuwa gare shi walin qiyadi lil amali bihi sai da miƙa wuya jayuwa zuwa ga abin da kalmar ta ainihin wato yi kira zuwa gare shi mutum ya miƙa wuya ya yi aiki da shi sannan musuluncin shi zai inganta wa hiya kalimatul ikhlas ita fa la ilaha illallah kalma ce ta ikhlas in ka faɗe ta so ake ka tsaya a kanta karka gwama ta da wani abu almunafiyatu lishirki wadda tana kore shirka faɗinta da yadda da ita yana sa mutum ya zama ya baro gidan kafirci ya dawo gidan musulunci wa kalimatu taqwa ita ce kalima ta takawa kalima ta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala allati taqi qa'ilaha min ash-shirki billah wadda kalmar tana kare wanda ya fade ta daga yin shirka da Allah za ta hana shi shirka inda ya kiyaye ma'anarta wa hiya al-kalimatu al-fariqatu bayna al-kufri wal-islam tace kalmar da ke raba ta bambanta tsakanin musulunci da ainihin wato kafirci ta sa wanda kake adawa da shi yanzu dole ka so shi wanda kake fada da shi yanzu dole ya zama dan uwanka فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إن شاء الله وبها بعث جميع الأنبياء والمرسلين da kalmar tauhidin na aka aiko dukkan annabawa da manzanni kasan ku aiwa kalmar wasa ce qala ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun aika manzo a kowace al'umma an i'budu Allah cewa ku bauta ma Allah wajtani bu taghut kuma ku nisanci dagu wa shahadatu an la ilaha illa Allah shedawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah al-ahad samad wanda yake shi kadai abin nufi da biyan bukata allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba wanda ya kasance kwatankwacinsa ko kamarsa ko tsararsa Allah bai da tsara bai da wari bai da kwatankwaci bai da takwara hadha huwa at-tauhid alladhi nafa ash-shirka al-a'zama wannan shine tauhidin da ya kore babbar shirka wa alaihi nusibatil qiblatu saboda shine aka kafa al-qibla da babu shi al-qibla sallan ma babu ita wa bihi huqinatid dima'u wal amwalu da shine aka samu kariya ta jinani da dukiyoyi jinin mutum yakan zama wato ainihin tsararre dukiyar shi ta zama amintacciya a lokacin da ya faɗi wannan kalmar in bai faɗa ba dukiyar shi za ta iya wayan gari ta zama ganima ga musulmi jinin shi ya zama to an yi an yi arhashi an zubar da shi a gurin yaƙi saboda bai faɗi kalmar shahada ba to ita ke kare jini da dukiyar mutane wanfasalat darul imani min daril kufuri da wannan kalimar ne gidan musulunci da imani ya rabu daga gidan kafirci da shirka wa sahhat bihil millatu da shine milla ta musulunci addinin musulunci yake inganta wa qamat bihi shari'atu da shine shari'a take tsayuwa a kafa dokar Allah ta hanyar kare la ilaha illallah wastaqarrat bihi diyanatu da shi diyanatu da shine addini yake samun tabbaci ya samu kafuwa sai mala ya ce wa hadhihi risalatu wannan takaitaccen littafi da nayi allati as'alullah an yaj'alaha khalisatan liwajhihi wanda nake roƙon Allah ya sanya aikin da nayi tsarkakakke ne dan fuskar shi mai girma wa an yanfa'a biha khalqahu ina roƙon ya amfani halittunsa da shi fi bayani shay'in min tilkal ma'ani littafin fa ya kasance cikin bayanin wani abu ne daga cikin ma'anonin nan na la ilaha illallah ba duka ba ne ɗan za a ɗan kaɗan ne haka a ɗanta ba fafiha bi haulillahi wa kowati daga a cikin wannan littafi da dubara da ƙarfi na Allah subhanahu wa ta'ala bayanu ma'ana la ilaha illallah cikinsa za mu ji bayani na ma'anar la ilaha illallah ne ake nufi da ita gurin korewa da tabbatarwa wa bayanu shurutiha cikin a cikin littafin akwai bayanin sharuɗan la ilaha illallah wasu sharuɗa ne sai an cika su kalmar take amfani wa nawaqidiha da kuma abubuwan da ke warware ta menene abin da sai in aka yi shi la ilaha za ta iya warwarewa ta rushe don ita kamar alwala ce alwala tana iya warwarewa tana da nawaqid tun ya rihi ta warware to haka shi ma mai la ilaha illallah sai ya je gurin boka yadda da abin da boka ya faɗa shikenan la ilaha illallah shi ta rushe ya zan arni sai ya zamanto ya shiga matsala baya roƙon wani sai wani Allah subhanahu wataala ya bar Allah yake roƙon wancan shi zai kawo mai ɗauki musamman ma ya zama ba shi a duniya yana can cikin kabari yana yana girbar abin da ya shuka kuma ka yi tuntuɓe za ka faɗi ka kira sunan shi shi yana ta kan shi yana ta kan shi kaga wannan yana warware la ilaha illallah tana da nawaqid wanda yasa wato ibnu abdul wahhab ya rubuta nawaqidul islam ko wa tarafin min fada'iliha da bayanin wani bangare na falalarta ba duka ba wa i'rabiha da ma i'rabin ta a lughal arabiyya as'alullah ta'ala bi asma'ihi husna wanda yace ina roƙon Allah ta'ala da sunayen shi mafiya kyawu wa sifatihi al-muthla da ainihin sifofin shi madaukaka na asali masu falala an yarzuqana al-ikhlasa ya azurta mu da ikhlasi fil qasdi wan niyya a wajen nufi da niyya wal ihsana fil qawli wal amal ya azurta mu da kyautatawa cikin magana ko aiki wa an yataqabbala minna bijudihi wa karamihi ya karba duk wani aiki na kwarai daga gare mu da kyautar shi da karamcin sa wa huwa ala kulli shay'in qadir dama Allah ta'ala shi iko ne akan dukkan komai وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين tunan muqaddiman littafin ta ainihin wato zo ƙarshe wadda ya yi ta a shekara ta 1430 25 ga watan jumada al'akhira wanda ya daidai da 18 ga watan julai watan yuni ya ce mushi january a ba juwan to wata na nawa ke na shidda ko june ingilishi suna ce mai june to juwai to a wannan watan ya rubuta wannan littafi demil nef kenan to za mu bashi haka insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi wato ainihin daga wata sabuwar mukaddima da wani sabon bayani da malam zai yi akan ma'ana ta la ilaha illallah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.